خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فوائد معرفة سبب النزول فائد سن سبب النزول لمعرفة أسباب النزول فوائد كثيرة dangane da sanin sababin nuzul akwai fa'ida mai yawa wa mazaya zamma da kuma wato mazaya jami na maziya wani abu da mutum ko wani abu da ya fice da shi mai tarin yawa zamma mai tarin yawa to hibbunal mala hubban zamma minha a ciki a alfa'idatul ula ma'rifatul hikma allati min ajaliha shuri al-hukm a san hikimar da saboda wannan ne aka shar'anta hukunci wala shakka anna ma'rifatul hikma babu shakka cewa sanin hikima tuhaffizul mu'min tana wato kafa mumini ta cizar da shi ala tanfidi ahkamillahi ta'ala wajen zartar da hukuncin Allah wal amali bima ya'muru bihi da kuma aiki da abin da Allah yake umarni lima yatajalla lahu min al masalih saboda abin da ke bayyana masa na maslahohi wal mazaya da wato wasu abuwa da suka bambanta المرتبة دلات بيوبايا على تنفيذ هذه الأحكام وأن وزنزرت دونه كنت كنت والعمل بهذه الأوامر دكما أيكد وأن أمرني وحينئذ يكوي بالله إيمانه تؤنني فإيمان سدى الله زي كرفي ويعظم فيه يقينه يقين سدى الله زي كرفي يجرم كما أنها ترجب غير المؤمنين كما يدين هكذا قد تدون ما بمؤمنين في الإيمان بأحكام الله تعالى wajen imani da hukunce-hukuncen Allah la'anna ya tazalla lahu anna hadhihi al-ahkam lam tushra' abatan domin zai bayyana masa san wannan hukunce-hukunce ba dan wasa aka shar'anta su ba wa inna ma shuri'at an shar'anta shar'anta su ne li tahqiqi masalih al-bashariyya dan tabbatar da maslahohi na mutuntaka wal amali ala raf'i makanatiha da kuma yin aiki tukuru wajen ɗaukaka darajar mutuntakar mutum al-fa'idatu thaniya al-isti'anatu bi sababin nuzuli ala fahmi al-aya wato neman taimako da sababin nuzul wajen fahimtar aya a wa izalatil ashkali anha ishkali anha da kuma wato gusar da rikitaswa daga kan ayar qala al imam al wahidi la yumkinu ma'rifatu tafsir al aya dun al wuqufi ala qissatiha ba yadda za a san fassara aya in ba an san issu qissarta ba wa bayani sababi nuzuliha da bayan sababin saukarta wa qala ibn taymiyyah ma'rifatu asbabin sababin nuzuli yu'inu ala fahmi al aya sanin sababin nuzul yana taimaka mutum fahimtar aya fa inda ilma bi sababi yurithu ilma bil musabbab a ilimi da sababi zai gadar da ilimi da abin da ake sabautawa din wa qala al imam ibn daqiq al eid ma'rifatu sababin nuzul tariqun qawiyyun fi fahmi ma'ani al qur'an ibn daqiq yace sanin sababin nuzul karfa hanya ce wajen fahimtar ma'anonin al qur'ani wa min amthilati hadhihi al fa'ida qawluhu ta'ala ولله المشرق والمغرب da mahudar rana da mafaɗa ta ta'allac fa'ina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda kuka jibinta kuka kalla nan ce fuskar da Allah ya zaba inna Allah wasi'un alim lalle Allah mai yalwaci ne masani fa zahiru hadhihi al-aya zahirin ayan nan yufidu anna lil insani an yusalli ila ayyata ayyati jiha wannan yana nuna cewa kenan mutum zai iya sallah duk inda ya kalla kamar yadda yan tatsini suke yuridu tawajjuha ilaiha duk inda yake so ya fuskanta wala yajibu alayhi an yatawajjaha nahwa al-ka'ba bai wajaba a kansa ya fuskanci Ka'aba, sawon kana muqiman aw musafira ko yana zaune a gari ko yayi tafiya. Walakin idan alima anna al-aya nazalat fi nafilati safar, amma idan ya cin cewa ayan nan akan nafilar tafiya ta sauka, aw fi man lam ya'rif al-qibla ko hukuncin wanda bai san al-qibla ba, wa sallat wa salla bi jihadihi ya ijtihadin sai salla, ya tabayyana anna zahir al-aya ghayru murad, to zai bayyana masa san cewa fa zahirin ayat ba shi ake nufi ba. wa innamal muradu takhfifu abinda ake nufi saukakawa ne fi salatin nafilati alal musafir a sallan nafila kan matafi wa takhfifu ala man ya'rifu al-qibla wa salla bi ijtihadi da kuma saukaka ma wanda bai san al-qibla ba ya ijtihadin sai sallah qala zarkashi fi al-burhan fa inna law tarakna madalul al-lafzi dan mu da zamu bar abinda lafazi ke nunarwa laqtada anna al-musalliya sai hukunta cewa mai sallah la yajibu alayhi istiqbalul qibla safaran wala hadara bi wajaba akan sai fuskanci alƙibla ko a tafiya ko a gida wa khilaful ijma kaga wannan ya saba wa ijma'in malamai fala yufhamu muradu al-aya hatta yu'lamu sababuha ba yadda za a san mura abinda aya take nufi hatta yu'lama sababuha sai an san sababin ayar wa zalika annaha nazalat lamma salla an-nabi sallallahu ala rahilati aya ta sauka ne lokacin da manzo Allah ya salla akan abar hawa tasa wa huwa qadimu min makkah ila madina sanda ya taho daga maka zuwa madina haidu tawajjahat bi inda ta kalla da shi fa'ulima anna hadha huwa al-murad to daga nan ne aka san wannan abin da ke nufi kenan wa min al-amthilati ayda kuma daga cikin misalan da ke taimakawa a kusar da iskal annahu ashkala ala urwa ibn zubair ya rikice wa urwa ibn zubair ibn al-awwam radiyallahu anhuma Allah shi kara musu yarda duk da yake shi urwa ba sahabi bane zubair a wansa abdullah shine sahabi urwa tabi'i ne so da lokacin da aka haifi urwa maza sallama ya bar duniya abdullah bin zubair ko shine da na farko da aka haifa a cikin muhajiruna bayan hijira an gane ko so da aka radiyallahu anhuma kaga kenan a cikin wancan istilahin da suke cewa sahabbai kare yake cewa radiyallahu anhuma shigar da shi din sai zama ba ai hakan ba an yufhama an yufhama faradiyat as-sa'i bayna safa wal marwa wato ya zama ya kasa fahimtar farlancin safa da marwa bin kauli ta'ala da Allah ya ce inna safa wal marwa min sha'airillah yu'ai da safa da marwa wasu abu ne na daga cikin alamomi na addini na Allah ba wancan maguzancin ake bi ba faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wanda ya haji ko umra to dan yayi dawafi akan su bai aikin maguzanci ba ko da yake kafin hajji kafin annabi alayhi salam ana yin sa a maguzanci shine fala junaha din ake nufi a wadhalika annal aya nafatil junah kaga a zahirin ayar mun fassara ta fala junah alai ba laifi akan sa kaga ta kore laifi lima wakkara fi halil musulmin saboda wani abu ne da ya zauna a zukatan musulmai yau idin a ran nan min ta'arruji wa ta'affum na jin cewa da ciwo ko wato ainihin ko kuma jin laifi na ai tsallake ko wadhalika anna al-aya nafat al-jina al-jina ko wana fal jina wana fil jina la yadullu ala al-fardiyya ko dan an ce la junaha to bai nuna abin farilla bane kenan hatta sa'ala khalatahu ummul mu'minin sai da ya tambayi kalarsa ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha an dalik fa afhamatu sai ta fahimtar da shi anna nafiyal zunah da aka ce ba laifi din laysa nafiyal lil fardiyya ba wai an kore farlancin bane ba eh innama huwa nafiyul lima waqara fi adhanil muslimin an kore abin da ya zauna ne a zukatan musulmai yau idin aran nan min at-taharruj suna jin kyama wa ta'affum da jin kamar laifi ne min as-sa'i bayna safa wal marwa su yi safa da marwa لأنه كان من عمل الجاهلية دم يلا تين أيكم متن جاهلية إذا أي دد الصلاة أكو أذكار كو الواردة بعد الصلاة توسو sai su dinga tashi saboda gudun masu wannan cewa salata na duguwa ko to kai kai naka ka rabu da su wanda an sallame furt ya fita kuskure ne an gane ko idan an kawar da wancan din sai kuma a tabbatar da abin da ya tabbata Allah ka datar da mu ya ce wa kaduru ya fi sababi an hada taharruj an rawaito a sababin wannan ɗan kyamar da suke yi annahu kana ala safa a sanamu yuqalu lahu isaf akan safa a farko akwai wani gunki wai sunansa isaf wa alal marwa sanamu yuqalu lahu na'ila wani gunkin kuma akan marwa wai ana ce mai na'ila wa kana mushrikuna idza sa'u idan mushrikai sun yi safa da marwa tamassahu bihi ma yasa shafa albarkarsu falamma zahar islam da musulunci ya bayyana wa kusiratul asnam aka kakkare gumaka ta harrazal muslimun sai musulmi suke jin kyama an ya tufu bainahuma lidhalik si dawafi tsakanin safa da marwa saboda waccan mas'alar fa nazalatil aya li nafi hadha al haraj sai ayat ta sauka don ta kore wannan wato abin da suke kyama al fa'idatu thalitha rafu tawahhumi al hasr dauke tawahhumi mutun ya dauki cewa an takaice abu akan abu al-imam shafi fi qawli ta'ala kul kace musu la ajidu ni dai ban samu fi ma uhiya ilai a abinda aka min wahayi muharraman wani abin haramtawa ala ta'imin ya ta'amu kan wani mai cin abinci da dai ci illa an ya kuna maita sai fan abincin mushe ne au daman masfuha ko zini mai tsartuwa au lahma khinzirin ko naman alade fa innahu rijsun wannan duk da tici au fisqan ko abin da yake na fasikanci uhilla li ghairi llahi bih wanda aka kirayi sunan aka yanka domin wani Allah innal kuffara lamma harramu ma ahalla Allah Imam Shafi yace da kafirai suka haramta abinda Allah ya halatta wa ahallu ma harrama Allah suka halatta abinda Allah ya haramta wa kanu alal madadda sai suka zama kishiya wal muhadda suka saba faja'atil aya munaqida li garadihim sai ayatu tawarware wannan manufar tasu fa ka'annahu qal kamar ayar in ka kada za tana cewa la alala illa ma aharramtumu ai ba wani halal sai abin da kuka haramta wala harama illa ma ahlaltumu kuma ba wani haram sai abin da kuka halatta eh kamar yadda ga su kafirai na cin namu din masu cin alade wai su ringa yaba alade akan akan tinkiya wai tinkiya ba ta da hankali to dan Allah ko wanda ya karfi hankali na alade sai su kishiyanci wancan saboda sun halatta kansu wancan abin kuma wai tsabar rashin mutunci ya su ce wai mushe wai yankan Allah ne wai wanda Allah ya kashe shi zaka ci ko wanda ka kashe ka gani alal mabadda kenan to saboda aka kaga wannan shubha ce eh Allah shi kyauta eh sai su ma gori wa ai kai da kake cin yankan mutum su da suke cin yankan Allah to wanda to haka arna suke yace to sai zama nazilatan manzila wannan ayar inji shafi in ka kula kamar tana matsayin manya kullaka la ta'kulul yawmal halawa wani ya ce maka kaka kuskura ka ta halawa yau fata la kai kuma ka ce mai la akul yawma illa halawa ni kuma a alewar zan ci yau an gane ko kamar yaro ne in kana son yayi abu to kakka ce masa kar yayi in ka ce mai kaka yi to ka ziga shi akwai wani headmaster irin shugaban makaranta na primary a Najeriya sai aka zo duba shi daga ma'aikata kuma ya yana da laifi ya san yana da laifi an zo duba shi to an fito break yara sun cika kuma dama an zube duwatsu za a yi za a yi aikin gini kawai da ya ga masu shigo sun shigo da motoci can ya rasa me zai sai ya kocewa da kai banda jifa banda jifa kawai sai rurururururur ji ka taɓa kasa shi kawai ta inda ka ce yaro ka kai to ka ce yi sai ku aka mata ruhu yi ne musu gwadi kayan ranar makaranta da ya yi kaji eh wai ban da jifa shi kuma yaro inda ka ce ba kai abu to yanzu kawai yana zaune ka ce kakka taɓa haɓaka to shi ya ji me ya ce ka ne me yasa kai ka ce kai taɓa ɗin to shi haka yaro yake to haka mushrikai suke in an ce kan ku yi abu to kama an ce musu su yi ne haka bidiya take da zarar an ce ku yi sunna sai su je su maki sai su kara bidiya wai kawai da ka ce musu kai su yi ma sai su dinga kara mata wuta an gane ko kuma saboda kai su kiyin sunna saboda shirme Allah ya kyauta shine yake cewa wal gharadu al madadda su manufar su zama kishiya ba za su yi abin da ake so ba lan nafi wal ithbat to manufar ayar kenan tana nufin kishiyar abin da arna suke nufi ba korewa da tabbatarwa alal haqiqa ake nufi ba nan inji imamu shafi fa kana ta'ala qal kamar Allah yana cewa ne la harama illa ma ahlaltumuhu min al-maytati wad-dabi wa lahbil khinziri wa ma uhila li ghayrillah bihi li ghayrillah ba wani halaffa sai abin da kuka haramta kuka halatta in ba mushe da jini da naman alade da kuma abin da aka wato ambaci sunan wani Allah a wajen yanka shi ko aka yanka dan wani Allah wala yaqsid hilla ma wara'ahu wa ba yana nufin duk abin da ba wani abin da aka ambato halal bane idil qasr ithbatu at-tahrim la ithbatu al-hil domin manufar shine tabbatar da ta haramci ba ta halacci ba al-fa'idatu ar-rabi'a ma'rifatu ismi man nazalat fihi al-aya to kuma abu na gaba zaka san sunan wa aya ta sauka a kansa wa tu'inu al-mub ta'yinu al-mubham za ta ayyana maka abu wanda aka rufe sunansa fiha a ayar hatta la yashtabihu bi ghairi kada je kamantu kamance da wani a faizis ta baha bigairihi in ya rikice aka rude shi aka hade shi da wani utuhimal bari wa ufiyal mudnib sai a tuhumci wanda bai da laifi a kuma yi afuwa ga wanda ya laifi misalu dhalik ma ruya an ummil mu'minin aisha radiyallahu anha annaha raddat ala marwan ibn al-hakam nana aisha ta yi wa marwan martani lokacin yana makka gwamnan makka karkashin kalifanci a karkashin kulawar sayyidina muawiya hina mattahama akaha abdurrahman ibn abi bakar ya tumci dan uwanta wanta ko kuma dan uwanta wanda suke uwa ɗaya shine Abdurrahman bi annahu nazala fi qawlu ta'ala yace wai akan sa fadin Allah ya sauka wallazi qala li walidayhi uffa lakuma wai wanda yace wa iyayensa tir da ku a ta'idani ni kuna ta mini wani alkawari kuna bani tsoro an ukhraza wai wata ran za a fidda ni in na mutu wa qad khalat qurun min qabl bayan karni da yawa sun wuce kafin min kabli kafin ni wa huma yastaghithanillah su kuma iyayen suna ta neman taimakon Allah suna ce da shi wailaka amin kai tanka kai imani wa qalat sai ta ce wallahi ma bu huwa bihi ta ce ai ba akan Abdurrahman ayat ta sauka ba walau shi'tu an usammiyahu la sambaitu kuma da na so in faɗi sunan wanda ayat ta sauka sai na sai na ambata amma sai ta ki ambata lokacin bai'a ne akan Yazid lokacin shi Marwana an aiko masa cewa iya rike musu maka muawiya ya rasu radiyallahu an dan sai zidu ana so a masa bai'a to sai shi abdurrahman ya ce a ni ubana yayi abin nan bai wakilta ni ba abdullahi bin umar babansa yayi bai sa shi ba a saboda haka ya za a yi shi kuma ya zo ya naɗa ɗansa mu ba za mu yadda mu ba to sai ɗan so ya tada rigima sai a madina ake cewa a ai su ma wa'annan ƴaƴan sahabbai ne ba su yi musu ba su nada su ba kaza kaza kaza kaza sai mu a- sai shi wazi- wannan marwa da yake matsa wa an su cewa dole su masa mubaya'a tunda in ka zo kai mu ba marwa na mubaya a madadin yazid to ka bi abin sa to shine sai shi abdurrahman din ya zo yana faɗan magana ya tara mutane shi kuma marwa shine gwamna a madina a lokacin sai sa a kamo masa shi sai ya gudu sai shiga ɗakin nana aisha shi kuma kaga guri ne ma'azuran da ba a shiga sai kawai ya zo masallacin da kaga ɗakin nana aisha a haɗe yake da masallacin kawai sai ya zo yake hudu ba shi marwan a cikin hudu ba da yake cewa to akwai abin damuwa ma akan wannan akan safa aya kaza ta sauka to shine na aisha da ta jiyo sai ta leko ta ce bata fito da fuskarta ba ta ce jama'a wannan abin da yake faɗa ba haka bane kuma wannan ayar ba a kan ta saye sauka ba har take cewa ba abin da ya sauka akan yan gidan mu in ba alheri ba irin aya ta taimama irin kaza irin kaza ta ce kuma inda na so in faɗi sunan wanda ayar ta sauka zan faɗa to amma ni ba na faɗa ba ne don in more mai mai martani saboda haka ba zan faɗi sunan waye ba amma dai ba shi ne dan gidan mu ba al-mabhadu thamin jam'ul qur'an tattara qur'ani جمع القرآن جمع القرآن شي جمع القرآن يطلق تارة ويراد به حفظه وتقييده في الصدور a wani lokacin ana nufin haddace shi da kuma kiyaye shi a cikin kirji wa yutlaqu taratan wa yuradu bihi kitabatahu fi fi as-sufi was-sutur wani lokacin kuma rubuta shi a cikin takaddu da sadarori haka wa jam'ul qur'ani bi hadha al-ma'na ath-thani marra bi atwarin thalatha waccan ma'ana ta biyu wajen rubuce shi din ya bi mataki mataki guda uku أولا جمعه في أهل النبي صلى الله عليه وسلم أزامن من زال السلام ثانيا جمعه في أهل الخليفة الأول أزامن خليفة فرق أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثالثا جمعه في أهل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وسنتكلم عن كل جمع منها زامي مغنى أكن كون حداور مبينين كصائصه كون نسمي بيان كصائص إنسان wa mubayyizatu da abin da ya bambanta da shi wal asbabul ba'itha alai da kuma abubuwan da suka jawo aka yi yace awwalan zam'ul qur'ani bi ma'ana hifzihi fi sudur ma'anar haddace shi a kirji kana annabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu alaihi alqur'anu fayaqra'uhu ala sahabati fayuqri'uhu ala sahabati manzo sallama in qur'ani ya sauka mai sai karanta wa sahabbansa ala tu'udatin wa muhlin wa tamahul abisa da sannu da sannu da kadan kadan kai ya hafazu lafzahu wa yafqahu ma'ana dan su haddace lafazinsa su fahimci ma'anarsa wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam shadidal inaya maza tsananin kulawa bi hifdil qur'ani wa talaffufihi da haddace qur'ani da karbarsa hatta balaga min shiddati inayatihi bih har sai da kai saboda tsananin kulawarsa da shi wa hirsihi alaihi da kwadayinsa akai annahu kana yuhaddithu bihi lisana ya zanto yana motsa harshensa da karatun isti'jalan fi hifdhi dan gaggawar haddace shi wa khashiyatan an taltafi an tafal an tuflita minhu kalima taflita minhu kalma ko tuflita minhu kalma dan tsoron kada kalma ta kubuce masa وما زال كذلك في حال أخذ القرآن من جبريل حكى ديك وزن كرأنس قرآن دك جبريل حتى طمعنه ربه رب سير ومن سين سدشي وعدوي من القول أن يحفظه له زي كيا مسشي في صدره أكرجنسا وأن يقرئه أن يقرئه لفظه كما زي كرنت دشي لفظنسا ويفهمه معناه يفهم تدشي معناه قال سبحانه لا تحرك به لسانك kada ka motsa harshen ka da shi li ta'jala bih dan kan gaggawa karbe shi inna alaina zam'ahu wa qur'ana lalle yana kan mu hada shi da karanta ma shi fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana in mun karanta sai ka bi karatun kuma inna alaina bayana sanan bayanin sa kuma akan mu yake wa amma sahabatu ridwanullahi alaihim faqad ja'alu alqur'ana fil mahalli alawwal sahabbai ko sun sanya qur'ani a matsayin farko yatanafasuna fi hifd lafzi suna gasa wajen haddace lafazin sa wa yatasabaquna fi fahmi ma'ani suna musabaqa wajen fahimtar ma'anonin sa wa ja'alu mas wa ja'aluhu maslatahum fi faragihim suka sanya shi abin ɗebe kewansu abin lallashin zuciya a wajen faraga in ba su da komai wa muta'abbadahum fi lailihim shine abin bautar su cikin dare hatta laqad kana yusma'u lahum bi qira'atihi dawi har sai da ta zama ana jiyo musu daga karatunsa ana jin gunjin sa kadawi na'al kaman gunjin kudan zuma kanu qalilan min al-layli ma yahja'un sun zanto kaɗan da suke rintsawa cikin dare wabil ashari hum yastaghfirun daidai lokacin sahur kuma suna neman gafara wa kana i'timaduhum fil hifzi ala talaqqi was sama' al rasul min rasulillah sallallahu ya zanto abinda suka fi dogara haddacewa da sauraro wajen karba daga ji kuma da saurara gurin annabi alaihi salam fa hafidhal qur'anu zambun ghafirun min as-sahaba jama'a da yawa suka haddace qur'ani a sahabbai minhum al-khulafa'u al-arba'a wa minhum salim maula abu wa hudhaifa wa salim maula abi hudhaifa wa ibn mas'ud wa abu huraira wa ibn mas'ud wa ibn zubair wa ghayruhum kathir kai suna da yawa wa qad warada annahu qutila yawma fi yawmi bi'r ma'una an kashe sahabbai a ranar yakin bi'r ma'una 70 mi'atan min al-qurra 70 min al-qurra sai da aka kashe qari'ai 70 kitabatul qur'ani fi ahadin nabi sallallahu yadda aka rubuta qur'ani a zamanin annabi alaihi salam lam yaktafi nabi sallallahu bi hifdhil qur'ani wa iqra'ihi li ashabihi wa hifdhihim la manzo Allah bai isu da haddace qur'ani da karantar wasu sahabbai da kuma kiyaye wasu gare shi ba bal zama ila dalika kitabata ya hada rubuta shi zuwa cikin haka wa taqyidahu fi sutur da rubuce shi a takaddu wa kana lin nabi sallallahu kutabun yaktubuna al-wahya mazala yana da marubutan da suke rubuta masa wahayi minhum abubakar wa umar uthman wa ali wa aban wa khalid ibn sa'id wa muawiya ibn abi sufyan wa zaid ibn thabit wa ubay ibn ka'b wa ghayruhum radiyallahu ala al-jami' fa kana idha nazala ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam shay'un idan wani abu ya saukar manzo Allah na wahayi da ba'da man yaktub sai ya kira wani daga cikin masu rubutun fa ya amuruhu bi kitaba sai ya ce da shi ya rubuta ma nazala abin da ya sauka wa irshadihi ila mawdi'i kuma ya shiryar da shi zuwa gurinsa ruya an ibn abbas annahu qala kana rasul sallallahu alaihi wasallam nazalat alaihi sura manzo Allah in sura ta saukan mai da ba'dha man yaktub sai kira wasu daga cikin masu mai rubutu fa qala da'u hadhihi sura fil mawdi' alladhi yadhkuru fihi kaza wa kaza kusa wannan ayar a gunda ake cewa kaza kaza kaza walam takun adwatul kitaba muyassara fi dhalika alwaqt abun rubutu a wannan lokacin ba su da sauki a wannan lokacin falidhalika kanu yaktubuna ala hasabi ma tayassara lahum saboda haka ma suke rubutu akan gwargwadon abin da ya sauka gare su firruka a cikin 'yan takaddu gutsatsarin takaddu haka ko sun mokara wal asab da irin abin bawon jikin dabinan nan ya ake ce mai da hausar gaskiya ne abin dabino ya baro wannan abin kwarbe hausa ce kwarɗe na kiya yanzu to wannan kwarɗe ni ka sa ce ce allan dabino kwarɗe na'am ya ce to asab kenan wal aktab da allan kafaɗa na ƙashin dabba wal aktab da itan jikin siddin doki wal lihab da dutsen nika dutsen da suke nika da shi wa qat'ul adim da gutsatsarin fatu to a ciki fa ake rubuta qur'ani kuma kowa ya rubuta ya nasa gurin da kayansa haka aka dinga yi masu hadda cewa suna hadda cewa amma masu rubuce kowa yana da nasa daban-daban walam yanqad yanqud ahadun nabi ahadu sallallahu alaihi illa wal qur'anu maktubun kullah annabi alaihi salam bai bar duniya ba sai da ya zama alqur'ani duk an rubuce shi bai ne dai gaban sa gaira annahu lam yakun majmu'an fi makanin wahid amma kuma ba a hada a guri ɗaya ba wala murattabul ayati was suwar kuma ayoyi ba a jere ba da sururi amma masu haddacewa ayoyin da sururin a jere suke a kwakwalwarsu amma a rubuce ba shi a guri guda bi sabil wasa'il lati kutiba fiha saboda hanyoyin da aka yi rubutun a jiki walaysa ma'ana hadha annahum kanu yaqra'una ghayr mutarattabil aya was suwar yace ba baya nufin wai ma'anar wai su suna karanta sahabbai ayoyin ba a sura ba a jere ba da surorinsa hasha wa kalla haba Allah kiyaye Allah kiyaye bal kanu yaqra'unahu murattaban a hakan suna karanta shi a jere hasba ma aqra'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a yadda manzo Allah ya karantar da su wa arshadahum ilaihi da kuma inda ya shiryar da su albaitu ala kitabati alqur'ani fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam menene ya jawo aka rubuta qur'ani a zamanin annabi alaihi wasallam awwalan mu'adadatul maktubi lil mahfudi karfafar abin da ke rubuce ya karfafa abin da ke haddace litatawaffara lil qur'ani kullu awamil al hifz wal baqa domin ya tabbatar wa qur'ani duk wata hanyoyi da aiki na kiyayewa da wanzarwa walidha kana al mu'awwalu alai saboda ma ya zama haka saboda haka ma ya zama abin da aka fi tafiya akai indal jam'i a wajen hadawar al hifz wal kitaba sai an samu hadda kuma da rubutu ثانيا تبليغ الوحي على الوجه الأكمل أكي وحي بس فسكا مفي كمالا لأن اعتماد لأن الاعتماد على حفظ الصحابة domin dogaro da adda sahabbai fa has kadai gairu kafin ba zai isar ba li'annahum urdatan lin nisyan domin su gaba ce ko kuma wato bigire ne na mantuwa wal awil maut ko mutuwa wa amma kitaba fa baqiya rubutu ko yana nan wa inna ma lam ya'muru nabi sallallahu alaihi wasallam bi jam'il qur'ani fi mushafin wahidin lima ya'ti kuma annabi alayhi salam bai umarni da hada qur'ani guri ɗaya ba saboda abin da zai biyo bayan nan awwalan annal ihtimam as-sahaba inma kana bi hifzihi abinda sahabai suke kula da shi shine hadda wastizharihi da sashi a kirji la bi kitabatihi wa naqshihi ba rubutunsa da zana shi ba thaniyan ma kana tarqabu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min wurud ziyada abinda annabi yake da ko na ziran ƙari na zuwan ƙari au nasikhin li ba'dhi ahkami ko a shafe wasu kunce kuncensa au tilawati ko tilawarsa falamman qada nuzuluhu bi wafatihi sallallahu alaihi wasallam da saukan qur'ani ya kare ta hanyar wafatin annabi alaihi salam wa umina maji'u ziyadatin aka aminta da zuwan ƙari au nasku ko au naskin ko kuma nasaki alhamallahu ta'ala al-khulafa ar-rashidin sai Allah ya kimsa khulafa ar-rashidin an yajma'uhu fi makanin wahid su hada qur'ani a daya zamul qur'ani fi hadi abubakar radiyallahu an hada qur'ani cikin zamanin sayyidina abubakar lamma tawalla abubakar ni siddiq al khilafata ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bayan yayin da sayyidina abubakar yake jibinci khilafa bayan annabi ya bar duniya kana awwala amalin qama bi abin da ya fara yi shine muharabatu ahli ridda ya karma abuta ridda wal qada'u ala hadhihi al fitna da gamawa da wannan fitinar walamma waqa'at mawqi'atul yamama yayin da yakin yamama yazo yakin su musailama sanata 12 lil hijra shekara ta 12 bayan hijra utila fi hakatirun min qurra'is sahaba sai da aka ce sahabbai kare ai masu yawa kila kamsu mi'atin an ce yadda suka kai kare ai 700 wa kila sab'u mi'a kamsu mi'a 500 ko 700 falamma wasala al-kabru lil madina ai da labari ya iso madina hala zalika umaru ibn al-khattab umar ibn al-khattab wannan sai firgita sayyidina umar fadakala ala abi bakr ya zai shiga wurin sayyidina abubakar wa akhbarahu al-kabar ya bashi labarin abin da ya faru wa bayyana lahu ma yakhsha ya bayyana mai abin fa da yake tsoro min daya'i shay'in amin daya'i al-qur'an na cewar qur'ani fa zai bace idza kathura al-qatl fi fi qurra'i sahaba in dai kisan ya yawaita a cikin ƙari'an sahabbai wa qataraha alaihi zam al-qur'an ya kawo masa ra'ayin haɗa ƙur'ani raddada abubakar awwala da farko sai abubakar ya taraddudi li anna zalika amrun muhdath domin wannan din abu ne fararre lam takul lahu sabiqa fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi zama yana da wani abu da yake riga ba a zamanin manzo Allah wa kana abubakar radiyallahu ahrasan nasi ala tibai sunnati rasulillah sai na abubakar a mutane ya fi kowa kwaɗayin bin sunan makin Allah wa mujanabatu kulli ma lam yaf'aluhu da kuma ne santa duk abu da manzo Allah bai yi ba ولأنه كره أن ينزل, ينزل نفسه منزلة من يزيد احتياطه في الدين kuma tsoronsa yana kyamatar kai ya sa kansa a matsayin wanda yake ƙara ihtiyati a addini ala ihtiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisa ihtiyatin ma'aiki walakinahu ba'da niqashin tawil ma Umar sai dai bayan tattaunawa mai tsanani tare sai na Umar radiyallahu anhuma iqtana bi sawabi ra'ayihi sai gamsu da daidai din ra'ayin Umar wa zahar lahu wajhul maslaha fihi sai fuskar maslaha ta bayyana gare shi a ciki wa alima anna zalikal jam'a ya san cewa wannan hadawar wa in lam yaf'alhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ko da yake banza Allah bai ba min akbari wasa'il hifdhil qur'an al-karim iya cikin mafi girman hanyoyin haddace kiyaye qur'ani wa siyanatihi min ad-diya da kuma kiyaye shi daga tozarta wa annahu laysa fihi shay'un min az-ziyadati ala ihtiyati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kuma a ciki babu wani abu na ƙari a bisa ihtiyadin manzon Allah sallallahu bal huwa mustamiddun min alqawaidi an tsotso shi ne daga cikin ka'idodi allati mahadaha rasulullah sallam wanda manzon Allah ya shimfida bi tashri'i kitabati ta hanyar shar'an ta rubuta alqur'ani alkarim fa aqdama ala tanfidi ra'ayi umar da tilkal maslaha sai nan take wuce gaba wajen zartar da ra'ayin umar a saboda wannan maslaha fa arsal ila zaid ibn thabit ba'da tisharati umar sai aika wa zaid ibn thabit bayan ya shawarci umar yad'uhu ila kitabati alqur'ani wa jam'i fi makanin wahid yana kiransa a rubuta Qur'ani da hada shi guri daya wa inna ma athara as-siddiq zaidan bi hadhihi al-manqaba sayyidina abubakar ya zabi zaidu ne da wannan babban matsayi ma anna fi sahabati man huwa akbaru minhu sinna duk da yake a sahabbai akwai wanda sun fi shi shekaru wa aqdamu minhu islama kuma sun fi shi dadewa a musulunci wa aktharu fada'il sun fi shi falala li'annahu kana min ashhari as-sahabati itqanan li hifdhi al-Qur'an al-karim kulli domin yana cikin mafiya shaharar sahabbai wajen haddata Qur'ani da inganta haddar gaba ɗayansa wa wa'ayan li hurufi kuma ya kiyaye bangare bangare na qira'arsa wa ada'an li qira'ati da kuma iya furta qira'is qira'arsa wa dabtan li i'rabihi wa lugati da kiyaye dabatin li i'rabi da kuma luga da Qur'ani ya sauka da su wa kana mudawimi li kitabati al-wahyi lir-rasul sallallahu alaihi wasallam kuma a koyaushe yana rubuta manzo Allah wahayi wa shahidal ardatu al-akhira lil qur'ani ya zo saukar karshe da manzo Allah ya biya wa qur'ani ta karshe wanda a ciki bai karanta wasu ayoyi ko su kira'o'i ba fi hayati sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'a dhalika aqilan wari'a kuma gashi bayan haka mutum ne mai hankali mai tsantseni kamilad din wal adala addinin sa a cike ga kuma adalci ma'amunan alal qur'an an aminta akan akan qur'ani ghairu ghairu muttahamin fi dinihi wala khuluqihi ba a tuma sa addininsa ko ɗabi'unsa fastama fihi min al-mazaya wal khasa'is sai tattara a gare shi na martabobi da kuma khasa'is ma lam yastami' li ghayrihi min akabir sahaba abinda bai hada a gurin wani ba daga cikin sa a wani sa a cikin manyan sahabbai falidhalika tarahu Abu Bakr saboda haka ma sai na Bakr ya zabe shi lil qiyam bi hadhihi al-muhimmati al-azima dan ya tsaya da wannan abu mai muhimmanci babba فلما حضره فلما حضر عندي يزو عرض عليه أبو بكر فكرة جمع القرآن سيدنا أبو بكر يكاو مسا مغانا تنانين حق القرآن وقتر عليه أن يتولى تنفيذها سيبقى تبورن ستشوا يتبنشي زرت الدوانا فتردد زيد في ذلك شما زيد دي أن يكي كاو أكن هكا وناقش أبا بكر وعمر في هذه الكفرة فكرة يتتونا دا أبو بكر دا عمر كانشي وأن فكرة فغاشي غاشي فما زال bihi abubakar abubakar ya tsaya a kansa bai gushe ba hatta katana a biha sai da ya gamsu da cewa eh lalle wannan abu daidai ne wa wujubi tanfizaha kuma ya san ma cewa wannan wajibi ne a zartar wa shar'a fi zalika nan take fara aiki fa kana yatatabba'u alqur'ana wa yajma'uhu min al'asr sai kuma ya zama yana tattara qur'ani yana bibiyar sa daga ya suna abun abin namu da kanmu kwarbi kwarbi kwarbi kai kwarin rubuta kwarbi ba ni saka abu yau kwarbi Na'am. Yana rubuta daga cikin wannan kwarɗe ɗin daga da sauran abubuwa. Ina ina Wallihaf shi ne allihaf dutsen nika wanda suke nika da shi, wasu duri rizal da abin da ke haddace a zukata, wai ta harra an ya kuna zama homin makuti ba bai ne dai Rasulullahi sallallahu yana kiyayar yana so ya rubuta iya abin da aka rubuta gaban annabi alaihissalam ta harriyan daƙiƙan yana kirdado kirdado wanda yake mai zurfi hatta a tamma zab'ahu fi suhuf har ya gama hadda ya hada shi a cikin suhuf wa inda ma kana zaidun ya tatabba'u al-maktuba fi hadhihi al-ashya zaidu da ya bibi waɗanda aka rubuta a wannan abubuwa ma hifzati ma hafazati al-qur'ani kulli ma hifzihi al-qur'ana kullah tare da cewa ya haddace qur'ani duka mubalagatan bi-dhabt saboda أي مع حفظ القرآن كله مع حفظة القرآن مع مع حفظة القرآن كله ina ga kuskure ne sai dai zama ma'a hifzihil qur'ana kullahu shi ma da kansa ya haddace qur'anin mubalagatan bi dhabt fi dhabt ya san haddar to amma sai ya ki amintuwa da abin da ya haddace sai ya koma zuwa ga abin da ke rubuce da wanda sauran mahaddata suka haddace an gane ko to shine kamar abin da yake nufi mubalagatan fi dhabt dan kaiwa makura a wajen kiyayewa eh wa ziyaratan fil ihtiyat da kuma ƙari a wajen ihtiyati eh kasan su a bare bari an ce gwani to shi in ya haddace qur'ani to shi ba abin da bai haddace a ciki ba eh shine wani ya zo wai ya zo bakin kotu yasa yasa yasa buzu gabansa da bayansa kasan ana sa qur'ani a buzu ko a jikin a jikin gafaka ya ce wanda za ta rantse da ƙorani ta zo ta rantse da mu su suna ganin ma ƙoranin kamar yaran su ne mu dai a can a tsanga kaga akwai abubuwa da yawa wanda ala a barbarci suke irin wannan bara da ake allaru barbarci ne ko za ka kuma ana cewa kanme ashe wai kanme suke cewa mu kanme muke cewa wanda aka raba maqtu' mausul kuma suna ce mai can me kuma can me muke cewa ko to shine wai wani yana daraso a gurin wani alaran ma mai duguri sai ya dan yi laifi aka zo suratul yusuf ce to shi gwani in ya kalli farko sai ya dage kansa to yana gani sai suratul yusuf alaihi salam ke bismillahir rahmanir rahim alif lam ra sai wancan ya dora inna anzalnahu qur'anan ka nuriyan la'allaka yace wannan ma tayi daidai amma karka kuma eh ka dauriya ai ta yi daidai amma karka kuma to shi ne sai yake cewa shi ma ya haddace amma bai dogara da haddasa ba wa inda ma kana zai ta tabba al-maktuba fil masfil hadil ashiya ma hifdihi al-qur'ana kullahu mubalaghatan fi dhabt ya haddace amma bai gamsu da haddasa kadai ba sai ya hada da abin da aka rubuta wa ziyaratun fil ihtiyat hatta takunu kitaba mu'aziratan lil hifz ita ma rubutun zai karfafa haddar وذلك وفي ذلك يروي البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال ارسل الي ابو بكر سينا زيد يتي سينا ابو بكر يا ايكو من لاباري na maqtal ahli yamama kisan da aka yi wa sahabbai a yakin yamama na kare ai wajen 700 ko 500 kamar yadda ya faɗa fa idza umar ibn al-khattab inda ina zuwa kawai sanar da umar a gunsa fa qala abubakar radiyallahu anhu inna umar atani sai abubakar ce ga dai umar shine yazo mini fa qala yace innal qatla qad istaharra yace kisan nan yayi tsanani fi yawmil yamama a ranar yakin yamama bi qurra'il qur'an akan kare ai wa inni akhsha an yastahirra al-qatl tsorona kada kisan ya tsananta ya ci gaba da tsananta bil qurra akan kare ai fil mawatin a gurare fa yadhhabu kathiru min al-qur'an zama an nemi wani da yawa daga qur'ani an rasa wa inni ara an yujma al-qur'an a gani na ya kamata a hada qur'ani fa qultu li umar nace umar kaifa taf'alu shay'an lam yaf'alhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam haba ya zakai abinda manzo Allah bai ba inji zaidu fa qala umar yace huwa wallahi khairun umar yace wallahi alheri ne falam yazal yuraji'uni hatta shara Allah sadri lidhalik bai gushe ba yana ta komo mun har sai da Allah ya lwata kirjina na ji abin kai ina gamsu daidai ne wa ra'aytu fi dhalika alladhi ra'a Umar ni ma sai naga abin da Umar ɗin yake gani daidai ne qala zaid qala abubakar innaka rajulun shabbun zaid yake ba da labari kun ji ma ga abin da abubakar yace mun yace ni matashi ne aqil mai hankali la nattahimuk ba ma tuhumarka wa qad kunta taktubu alwahyi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga muhimmancin matashi kenan kai kake rubuta manzo Allah wahayi fatatabba'il qur'ana fajma'hu ka bibi qur'ani ka hada shi fa wallahi sai zai yace na rantsi law kallafuni naqla jabalin min aljibal da za su dora min in je in cincimo in ciccibo wani su dutse ma kana aqal alayhi ba zai min nauyi ba mimma amarani bihi sama da abin da suka sani min jin qur'an na ce na hada qur'ani ni din qultu kaifa taf'alani shay'an lam yaf'alhu rasulullah nace ku koya za ku yi abin da manzo Allah bai ba qala huwa wallahi khairun suka ce khairi ne wallahi falam yazal abubakar yuraji'uni zaid yace abubakar yana ta komo mini hatta shara Allah sadri sai na jini ma Allah ya lwata kirjina lilladhi shara'a lahu sadri abubakar irin da ya sharhata kirjin abubakar wa umar radiyallahu anhuma fa tatabatu alquran ajma'u sai na bibi qur'ani na hada shi min al'asab a jikin kwarge ko kwarde kwarde kwarde kwarde walli haf da dutsen nika والصدور الرجال ده حدر مزاجي ووجدت اخر سوره التوبه na samu karshen suratul tauba ma abi khuzaimah al-ansari shi kadai ne aka same shi a gunta a rubuce lam ajidha ma ghairi su kare ai sun haddace amma a rubuce shi kadai rubuta ta ita ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir sura to kaga kenan da ya mutu da an rasa ta kuma aka ce idan suka zo aka dauko aya aka dauko fatiha su goma ne sai a karanto bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki sun tabbatar ya karanta maliki sai sun ji ya karanta sai a sai a ce to duk daidai ne in an je karshen fatiha sai a ce to in azhar ta zo a ce ya ku jama'a da Allah wa yake rubuce da sura kaza aya kaza duk wanda yake rubuce da ita an zo da asali to da ita wanda ya dauko dutsen sa kikim kikim wanda ya dauko kwardan sa wanda ya dauko tsummo karansa sai a zo sai a hada sai a duba sai a duba in magaruba ma ta illa asar ta zo a ce da Allah wanda ya sayar da rubuci kaza kaza ito da ita da magaruba sai an yi sallah biyar ana wannan cikiyar to bayan sallah biyar a samu mutum goma su rubuta mutum ashirin mutum kaza sai a ɗau wannan abin da yake rubuce sai a haɗa shi da wani abin da yake haddace sai a zuba a guri ɗaya to an gama da fatiha sai a ɗaure ta bakara ma an ɗauko aya aya haka aka dinga mata shi ma sai an zo ƙarshen ta sai a ɗaure ta sai a ɗauko alu imran haka suka dinga yi suka dinga yi sai da suka haɗa shi gaba ɗaya a zamanin sai na abubakar fakanati sufu inda abubakar saboda aka kowace sura a haɗe sai suka zama a wurin abubakar yana khalifa hatta tawfahu Allah har Allah ya karɓi rayuwarsa kuma inda Umar fi hayati sai da wajen sayyidina Umar kuma inda Hafsa binti Umar sai da wajen sayyidina Hafsa ita ma alaran biya ce ta cigaba da karanta shi fa anta tara min hada alhadith kai ma gashi kana kani a wannan hadisin anna jam alquran fi mushafin wahidin li awwali marra hada qur'ani a mushafi ɗaya a farko kana fi ahdi abubakar radiyallahu an a zamanin sai na abubakar ne wa kana qabla dhalik mutafarriqan fil asabi wal liqab wa ghairi dhalika mimma kanu yaktubuna da ko suna cikin wannan abubuwan rubutu daga sai abin da suke rubutawa wa kana mahfuzun fi suduri rijal kuma yana nan a haddace a zuciyar mazaje walamma shar'a zaid fi fi jam'ihi i'tamada ala masdarain da ya fara hadawar sai dogara tushe guda biyu al'awwal ma kana maktuban fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam abinda ke rubuce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثاني ما كان محفوظا في صدور في في صدور الحفاظ da abin da ke haddace a zukatan ƙari'ai hafizai wa kana yatawathaqu fil akri min al maktubi gayat at tawfiq kuma idan rubutawa aka yi sai ya sai ya nemi abin da zai aminta da cewa eh lalle lalle wannan haka aka rubuta haka ne an tabbatar to sannan ya karba hatta yace kan annahu kana annahu mimma kutiba bayna dai rasulillah sai ya sami yakinin cewa wannan a gaban manzo Allah ka rubuta shi wa annahu mimma thabata fil ardati al akhira kuma a saukar da manzo Allah ya biye na karshe da yawa jibrilu ya karanta wannan ayar da kuma ikra'ar wa in wa annahu lam tusaq tilawatu kuma ba a shafe tilawarsa ba walidhalika kana lam yakun yaqbalu shay'an min al-maktub saboda haka ma ya zama duk abin da aka rubuta baya karba hatta yashhada shahidani adlan sai shahidu guda biyu sun yi shaida adalai annahu kutiba amama rasulillahi sallallahu alaihi cewa wannan din an rubuta a gaban manzo Allah sallama yadullu ala dhalika ma akhrajahu ibn abi dauda fi kitabihi al-masahib min tariq yahya ibn abi rahman ibn hatib qal qadima umar fa qal umar yazo yace man talaqa min rasulillahi shay'an min al-qur'an falyati bih yazo daga sallah azhar yace jama'a duk wanda ya karbo wani abu na qur'ani a rubuce da Allah illa asar ta zo ya kawo mana wa kanu yaktubuna dhalika fi suf wal alwahi wal asab da suna rubuta ne a jikin takaddu da alluna da wannan abubuwan da ake rubutu da su wa kana la yaqbalu min ahadin shay'an hatta yashhara shahidan haka kuma baya karban wani abu sai shaidu bi sun shaida qala al imam sakhawi allamatu sakhawi wanne ka sakhawi kenan sakhawi alamuddin sakhawi sahibin nuniya akwai alamuddin sakhawi akwai shamsuddin sakhawi alamuddin sakawi almazirin imamu shatibi ne sunansa ali ibn ibn muhammadin sakawi shine yake da nuniya da take ta tajwidi wanda ake kiranta umdatul mufid da yake cewa ya man yarumu tilawatal qur'ani wa yarudu sha'aw a'immatal itiqani la tahsabi tajwida maddan mufrita aw madda ma la madda fihi liwani to kaji an ce da kai as-sakawi a wajen malaman qur'ani wannan sakawin ake ne to akwai kuma shamsuddini sahawi wancan shine ɗalibin ibnu hajar shine yake da sharhin alfiyatul iraqi mai suna fathul mugib shi wancan ɗari shida da wani abu ya rasu shi kuma wannan ɗari tara da sha shida ne ko sha biyar rasu kaga da tazara tsakanin su sai yake cewa fi kitabihi jamalul qurra sun littafin na jamalul qurra المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن نفي سي أن تبتد تشوى ونن أبن أربو تاقب من زال الله وسلم ولم يعتمد زيد على الحفظ وحده كاقا زيد بيدو غرد حدا كريبا ولذلك سبو دهك ما قال في آخر سورة التوبة أكرشان سورة البراءة يتي لم أجد لم يجدها إلا ما أبي غزيبة ba wanda ya samu da ita a rubuce in ba abu kuzaima ba ai lam yajidha maktubatan illa ma'ahu ma'ana agunsa ne kaɗai ya same ta a rubuce ma annahu kana yahfazuha kuma amma dai zaidin ya haddace ta dama wa kana kathiru min as-sahaba yahfazunaha kuma sahabbai da yawa ma sun haddace ta walakinahu yuridu an yajma'a bayna al-hifzi wal kitaba sai dai so so yayi ya hada tsakanin hadda da kiyayewa da rubucewa ziyaratan fit tawthiq at-tawathuq dan ƙara amintar da abin mubalagatan fil ihtiyat da kaiwa matuka a wajen ihtiyati sai ce da kai mumaizatul jam'u fi adi jam'i fi adi abubakar wato abin da ya fice ya bambanta da jam'in da aka a zamanin maza da zamanin sayyidina abubakar yace imtazal jam'u fi imtazal jam'u fi adi abubakar bima ya'ti an awwalan annahu qatasara fihi ala ma lam tunsak tilawatuhu ya takaita akan abin da ba shafe tilawar ba wa zarrada min kulli ma laysa bi qur'an kuma ya cire duk abin da ba qur'ani a ciki ba ثانيا أنه لم يقبل فيه إلا ما أجمع الجميع بكر أسي أبن جبادي سكي إجماعي على أنه قرآن سوى قرآني وتواتر روايته كما رواية ستاي تواتري ثالثا أنه كان مكتوبا بجميع الأحرف السبعة كما أرمو تاجر دوهر في بكونا التي نزل بها القرآن وأن القرآن يسو كرسو رابعا أنه كان مرتب الآيات آيوين سأجير سكي وعلى الوضع الذي نقرأه اليوم كما يدمي كي كرن تاشي يوم ولم يكن مرتب الصور اما سورورين ne ba a jera ba a lokacin fa kanat kullu sura mustaqilla fil kitaba sai zama kowace sura tana cin gashin kanta a rubutu bi nafsiha fi suhuf da kanta a cikin wasu littattafan thumma jumi'at hadhihi suhuf sai aka hada wannan sura sura din wa shuddat ba'daha ila ba'd aka daure su wa dhallat hadhihi suhuf allati jumi'a fiha alquran wannan takaddun da aka rubuta qur'ani a ciki sai suka zama a hade fi ri'ayatil kalifatil awwal abubakar muddata khilafati a kulawar sai na abubakar halifan farko a tsawon kalifancinsa sun mantakar ba'adahu ila ri'ayati alkalifati thani bayansa kuma ta koma kulawar kalifa na biyu umar ibn al-khattab muddata khilafati iya tsawon khilafarsa thumma inda hafsa binti umar sai wajen sayyidatuna hafsa ba'da wafati abiha bayan rasuwar babanta ثم طلبها عثمان عند جمعه عند جمعه للمصائب كما سياتي سيدنا عثمان كما سند زي حدا سي نيما غورن حفصه تباشي سي اكا شي ما يي جمعين سا وندا نان غبا سي مشيغا جمعين سيدنا ابو بكر آه عمر رضي الله عنه آه عثمان a cikin wato hadawar qur'ani a zamanin sa wallahu ta'ala a'lam inda bai tambaya ke insha Allah karatun da aka yi na tafsira kan insha Allah sai a kuma malam
na'am tafaddal da kai da gare ne wai akwai wata ishara da wanda Allah ya taɓa yi ya nuna cewa nan gaba za a samu Qur'ani a gaban waje ɗaya da zai zama hujja a kan cewa abinda abokan da umar suke dama yana da asali ko da ba ta sirri ne ya ce wai akwai wata ishara da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kan cewa nan gaba za a samu qur'ani waje ɗaya kamar yadda aka yi wannan jami'in babu wata ishara da yi an gane ko a lokacinsa hikimar hikimar rashin hada a rubuce saboda a haddace idan aka riga aka haddace to rubutawar ko daga baya an samu dama ba za a samu matsala ba saɓanin da an rubuta a lokacin sai an samu sakacin rashin hadda an gane ko amma babu wata ishara da ya cewa za a haɗa shi nan gaba kaza kaza amma duk wanda ya haddace kuma in ya tashi biya biyawa ai a jere yake biya musu suna ji da kansu saboda haka sun haddace shi a wannan jeren amma kuma ba a rubuta shi ba amma sai masu rubutu ya sa su rubuta tunda sun san yana haddace kan ba abin da zai hana su rubuta daga baya su haɗe shi guri ɗaya don su samu a guri ɗaya wallahu a'lam na'am
duk wanda ya kawo na da sani za a tantance ne wannan ruwa ya kawo kuma da wancan ya kawo wannan ruwa ko kuma ruwa ya guda ce a lokacin ya ce wai a lokacin duk wanda ya kana shi za a tantance da wannan riwaya ce da wannan riwaya ko riwaya guda ce a lokacin ba a fara magana wannan riwayoyin ba amma dai duk riwayar da ta tabbatan an sa ta a cikin rubutun an hada ta shi yasa ma nan gaba za mu ji a cikin mus'ab a zam'ul masahib na zamanin sayyidina Uthman za mu ji abubuwan da aka fitar wanda suke nuna wasu abubuwan da ya shafi abin da kake magana akai insha Allah wallahu a'lam na'am alaikum salam zamanin eh ya ce da aka zo wa'annan abubuwan da aka kawo tattara su aka yi a a kwafansu aka yi duk wanda ya kawo kwafa sai a bashi kayansa sai ya tafi da shi eh wallahu alam na'am alaikum salam harfi saba irin da ake magana mm.
kamar kira'o'i ne ko ne ya ce a harfu saba ana nufin kira'o'i a a a harfu saba ya sha bamban da alkira'atu saba saboda yadda kira'an nabi'u ta tabbata zuwa ta kisa'i haka kira'ar abu ja'far da ta ibnu a da yaqub da khalaf ta tabbata a harubu saba'a wani abu ne daban wasu ma suna cewa la mafhuma la wasu kuma suka ce a'a yana nufin wato abin da ya shafi irin imala da irin su naqalu harakatil hamza da irin su tashili da irin su idgamul kabir da irin su wato kira'a nan ayi jam'i nan ayi faradi da irin su tasrifi da yake caccanzawa wannan shi ake rufu a harfu saba'a akwai manganu sun fi arba'in akan me ake nufi a harfu saba'a ibnu hajar a cikin littafin salafatul bari ya kawo su haka kuma allama ibnu a al-qurtubi a cikin tafsirinsa ya kawo wajen 35 haka kuma suyuti a cikin al-itqan ya kawo maganin ibnu hajar din saboda haka sab'atu ahrufin tana da ma'anoni da yawa malamai da yawa ga abin da akwai abin da suke fahimta amma ba qira'a bakwai ake nufi ba qira'a ta bakwai goma ce wallahu a'lam na'am assalamu alaikum assalamu alaikum Mm. ya ce abin da ya tabbata wajen zami na zamanin sai na kuma muke yi eh shi ake yi za mu zo nan gaba abin da ke tabbatar da kira abu uku ne ibn al-jazari ya ce wa kullu ma wafaqa wajhan nahawi wa kana lirrasm ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-qur'an fa hadhihi thalathatu al-arkan yace duk abin da ya zama yayi muwafaka da fuskan nahawu ma'ana ya zama qur'ani bai saba wata kira ba ta saba kaidar nahawu ba amma fa wannan ka'idar ta nahun ba wai kowace ba dan kaga ka zo kira'an si ibnu amir da su abu amr da su aikace an saba wa nahawu yace wa kana lil rasmi ihtimalan inda ya dace da rasmul uthmani to kaga wannan kenan shine sai ya zama mushaful rasmul uthmani nan gaban mun zo zamu ji shi insha Allah sai yace wa sah isnadin kuma isnadin yayi tawaturi nan ma sah isnadin an masa istidraki yawa ce ce huwal qur'an wannan sune rukuni uku da suke tabbatar da qira'a wallahu a'lam na'am malam dangance da na tambayi mala ake na'am
abubakar shi yana cikin kwarafa a eh rashidi na'am na'am wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya Eh.
kan ba da lasisi wani lokaci sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin hayya ba zai iya zama dalili ba sannan abin da ya ja hankali na akan haka Mm.
kamar irin misali malaman mu na yanzu Mm.
ko malaman da suke iya cewa wani abu a addini kawai in ka tambaya sai su ce kana iya yi ba laifi kudi ba duk da matsayin su sahabbai wannan matsayin khalifa na farko Na'am.
amma takatsan tsayin da yake yi Mm.
ka aje yayi wani abu Mm.
wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ayi ba Mm.
duk da matsayin shi a cikin addini da kuma Mm.
kama abin da aka bashi wancan hadisin zai iya zama dalili akan eh, jam'i na na sayyidina abubakar ba sayyidina abubakar shi ma dalili ne sannan abu na biyu duk kula fa'ur rashidan suna na aka yi saboda kaga yin shi ka san ka da akwai ta- ijma'i dama wanda annabi alaihi salam ya faɗa la tattabi ummati ala dalal kaga shi ma wannan wani famishi ne da ya bayar ma'ana dama ce da ya bayar idan sun yi abu saboda haka abubakar yana nan aka yi shine ma jagoran da yasa aka yi umar ma shi ya bada shawaran Uthman yana nan da kuskure ne zai hana Ali yana nan da kuma su ne khulafa'ur rashidun da sauran dukkan sahabbai kuma daga cikin hanyoyin da suke bi su gane abu daidai ne idan aka buga aka buga sai suka ji inshirahu sadar to sai su fahimci Allah yana so sai su karba amma in ba daidai bane za su sam kirjin su ya ki karba eh wallahu a'lam Mm, alaikum salam
hafsan Mm.
yanayin mu'amalar da qur'ani ne yasa aka ba ta aiki ko kuma a'a yace yanayin mu'amalar sirratu na hafsa ne da qur'ani ta ba su ajiya a'a dangane biyu ne dama alaran miya ce ta haddace qur'ani sannan kuma kaga su qur'anin na gidansu ne babanta ne kalifa kuma mijinta aka saukarwa yawwa eh. na'am ko ko hafsa ce uwar gidan ne eh, to ma da na'am hurufu saba eh eh ya ce wai kamar ma'anar ta- a harufu saba ba ta'arifi ba kai ma'ana ko babu akwai maganganu guda wajen arba'in ne magana wajen arba'in ne akan mal muradu bil ahrufi saba idan ka je fatul bari kamar da faɗa za a gansu ya kawo in ka bude tafsirin al- wannan al-qurtubi za ga ya kawo wajen 35 in ka je littafin asiyuti na alitikanu fi ulumin Qur'an shi ma ya kawo 40 din an gane ko wanne shi ma kawo ne tambaya alwafi ma ya kawo kaɗan haka ne haka kuma akwai alƙira'atul ashara na ku- na kusari ya kawo kaɗan shi ma ya zaɓi wanda ya zaɓa kusari ma ya zaɓi wanda ya zaɓa so kuma haka malamai ne istihadi ne kowa yana ganin ga abin da ake nufi da wani wallahu alam na'am za mu tashi manhajin warshu ne ko ko tarihinsa ne ma a wasu kirkira mana manhaj warshu fil qira'a